بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya mai yawa marar iyaka ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya sake ba mu dama da lafiya da imani muka azumci wannan yini na takwas ga watan ramadan shekara ta 1445 bayan hijira wanda ya dace da goma sha nawa sha takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya daga nan masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa da ke nan bauchi inda muke tafsirin alkur'ani mai girma muke wa kowa fatan alkhairi tare da addu'an alkhairi a cikin waɗannan kalmomi masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan ba ku manta ba jiya mun karanta ayoyin nan guda hudu daga cikin suratun ra'ad tun daga allahu ya alamu ma tahmilu kullu unsa har zuwa ayar lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah muna cikin ambaton fa'idojin da ke cikin waɗannan ayoyi mun yi kokarin takaitawa amma lokaci ya kure ba mu gama ba akwai abin da ya rage kaɗan da za mu ƙara fahimta na fa'idoji da bai kamata ya kubce mu ba dangane da aya ta ƙarshe za a sake karanta ta kafin mu wuce gaba bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم له مؤكبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال Allah maɗaukakin sarki ya ce, Kowane ɗan adam yana da mala'iku masu canjin aiki masu kai kawo a gabansa da bayansa. waɗanda suke kiyaye shi da umarnin Allah. Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hakika Allah baya canza wa wasu mutane halin da suke ciki zuwa wani halin har sai idan su sun canza yanayin kansu kafin Allah yake canza su. Wa idza arada Allah bi qaumin su'an idan Allah ya nufaci waɗansu mutane da wata azaba ko ukuba ko wani mummunan sakamako akan abin da suka yi falamarar dala ba wanda zai iya tunkuɗe wannan abin da Allah ya so aikuwa wa malahun min dunihi min wal ko mutane ba sa da wani majibincin al'amari a bayan Allah daga cikin abin da muke fahimta a cikin wannan aya shine kowane ɗaya daga cikinmu yana da mala'iku da suke gadinsa wannan ya ishe ka wa'azi akan ka ji kunyar waɗannan mala'ikun karka je kana ta tafka ta'asa da taɓargaza a gabansu alhali su bayin Allah ne ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun bayan Allah ne nagartattu masu daraja masu girmama Allah ya khafu na rabbahum min fawqihim suna jin tsoron ubangijinsu a sama da su sannan kuma la ya'suna Allah ma amarahum ba sa saba wa Allah akan duk abin da Allah ya umarce su wa yaf'aluna ma yu'marun suna zartar da duk abin da aka umarce su kiramin barara su ne masu daraja masu biyayya ga Allah su ne bala'ikun nan waɗanda su suna jin kunya ka me yasa kai ba za ka ji kunyarsu ba duk inda za ka je na sabo tare za ku je saboda su je ya fazo na homin amrillah su kare ka su riƙe ka in ka je ya ka ta laifi karka faɗi suna riƙe da kai in ka gama za ka fito su dawo da kai yanzu ba za ka ji kunyar Allah ba akan waɗannan bayi nasa lahu mu'aqibat Allah ya hore su ya sa su su ta maka aiki kai ko ganin su ba ka yi ka kwanta ka tashi ka yi motsi ka tsaya ka yi rayuwa ka yadda kake so su kuma ba sa komi nasu sun yi dedicating lokacin su gaba ɗaya saboda su maka hidima yanzu kai ba za ka girmama Allah shi kuma kai masa hidima ba su ya hore su su yi maka hidima shine bautar su kai kuma ka yi masa hidima direct amma ka kasa waɗannan mala'iku daga cikin siffofinsu shine suna da kunya ala astahyi min rajulin tastahyi minhul mala'ika mala'iku sukan ji kunyan mutane kuma ba sa so a yi abin kunya akan idonsu me yasa za ka yi abin kunya ko ka faɗi kalma ta abun kunya ko ka aikata taɓargaza ta abun kunya kana gani kamar ka ɓuya alhali su kuma ya alamuna ma ta fa'alu sun san duk abin da za ku aikata kuma suna tare da kai bala wa rusuluna ladayhim yaktubun kuma suna rubutu kuma waɗannan mala'iku ba abin da za ka furta daidai da furuci na lafazi ɗaya sai sun rubuta ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wannan ya zama mana wa'azi akan duk inda zaka je ka rika tuna akwai mala'iku lahum mu'aqibat akwai ne a gaba akwai ne a baya akwai ne a gefe akwai ne a gefe sai ya sa ka dan rage wata tsiyar kun kulle kofa kuna bitin mummuna kun kulle office kuna shirya wata cuwa-cuwa abinda za a danne wannan a danne wancan a kwashe waɗancan a gama da waɗancan kullum shirin ku kenan barayi su shirya nasu ‘yan fashi su shirya nasu miyagu su shirya nasu masu kisa masu sata masu fashi masu shaye-shaye masu zinace-zinace masu shirka masu kafirci ma ya kunu min najuwa salasatin illa huwa rabi'u duk da kuka taru Allah shine na uku Allah shine na hudun na hudunku ya aiko mala'iku suna wurin suna rubutu a tsakaninku ba za ku kiyaye ba ku ji tsoron Allah ku tuna da haƙƙin waɗannan mala'iku waɗannan mala'iku haƙƙin da Allah ya ɗora mana na imani da su ɗaya daga ciki shine mu girmama su don Allah ce ibadun mukramun kuma Allah baya so a rena su shi sa duk wanda bai yarda da su ba ma ya zama kafiri Allah madaukakin sarki yace kul man kana aduwwan li jibril kuma man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa jibril wa mikal duk wanda yake adawa da mala'iku shi ma kafiri ne fa inna allaha aduwwun lil kafirin haka ya kamata mu kaunace su ne mu girmama su mu rika tunawa da cewa hidiman da suke ta yi mana dinnan ya cancanci a ce mu girmama ubangijinsu su Allah ce wal mala'ikatu min khifatihi za mu zo mu ji a nan gaba mala'iku suna tsananin tsoron Allah garin tsoron Allah ne ce ku je ku yi hidima ma wancan tun kafin halittar mu ba suka ce wa ubangiji yufsidu fi zai yi barna fa wa yasfiku dima zai zai na zubar da ni- da jini fa ga mu nan mu ta maka tasbihi mu maka abin da kake so ya za ka wannan adam ya zo yana saba maka Allah ce inni alamu ma la ta'lamu na san abin da ba ku sani ba ku bar shi ya je ya dana su din da da suke da wannan observation din akan ka sai aka turo su yanzu su zo su yi ta maka hidima kana tsammani inda zai- Allah zai bar su da kai za a zauna lafiya shi yasa ka rika tuna fa'ida ta gaba tun da an ce mu'akibat masu bibiyar ka sau da kafa masu canjin aiki a kanka ba wanda zai zama shaida a kanka a ranar kiyama kamar su waje a kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid kowane mutum a ranar kiyama zai zo da mala'ika ɗaya yana kora shi yana koro shi yana ce muje muje ka gaurin tashin kiyama sai an zo wurin wa shahid da kuma wanda zai bada shaida to waɗannan mala'iku su za su ce ya yi kaza ya je da mu wuri kaza ya je da mu wuri kaza ya alamuna ma suna sane ba su taɓa manta komi ba sai su zo su ka- sai Allah ya tambaye ka wannan da gaske ka yi mutum ya tabbatar ya yi sai Allah ya ce su mala'iku ku zo ku kama mun shi ku tuna da yadda muka faɗi siffar mala'iku take ku tuna yadda suke da kishi akan ubangiji ku tuna yadda tun kafin mu zo suna cewa dama ba za su yi tsiya kuma an yi sai ka zama cikin waɗanda yufsidu fi hawa yasfiku dima'in sai Allah ce ku kama shi kuma Allah ce kar ku ji tausayin sa fa hulluhu thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasruhu ku zura mun shi a cikin wata sarka wadda tsayinta zira'i 70 ne ku sa shi a ciki ku daure shi Allah ce za a yi wani irin ɗauri a ranar wala yi wuce wasa ƙaho ahad ba wanda ka taɓa ganin zai yi ɗauri irin ɗaurin da Allah zai yi a ranar kuma mala'iku ne za su yi ɗaurin karka bari mu akibat tsakaninka da su ya zama huzuhu fa gullu ne ka zama tsakaninka da mu akibat shine wasiqal ladina takaw rabbahum a ce kuma sarkiya zuwa aljanna fa'ida ta biyu da Allah ya ce lahu mu'aqibat wannan ya nuna ashe mala'iku sun fi mu yawa kowane mutum ɗaya yana da guda hudu mu'aqibat ya ta'aqabu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ta'aqabuna alaikum mala'ikatun bil layli wa mala'ikatun bin nahar mala'iku suna kai kawo suna canjin aiki akan ku guda biyu za su zo ya ce ba'da salatil asri ba'da salatil fajr wa ba'da salatil asr suna zuwa bayan sallar asuba da kuma bayan sallar la'asar ake canji waɗanda suka zo aiki bayan la'asar su za su kwana za su ɗan ƙari sayi ne sannan su yi na duty waɗanda za su yi day duty su kuma za su karɓa daga bayan asuba in ji muhammadu rasulullah sallallahu waɗanda su ne mu'akibat ɗin idan suka zo suka karbi report a wurin waɗannan ga abubuwan da muka samu ga abun da mu sai su ɗauki report ɗin sai su kai waɗannan kuma sai su fara rubuta nasu idan sun kai za su je su ajiye a cikin wani record ne idan aiki mai kyau ne kalla inna kitabal abrari lafi illiyin idan mummuna ne kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin sai a je a ajiye record ɗinka kuma ba ko ɗaya da zai bata wa wajadu ma amilu hadiran duk abin da suka aikata yana nan ba abin da zai bata yau ma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su duk abin da mutum yayi mai kyau da abin da yayi mummuni gashi na yana nan ba abin da ya bata record din yana cike record din Allah baya bata ba wanda zai zo ya zagaya ta ce an sa wuta ai sun bata wallahi baka isa ba shine ma nan wa malahum min dunihi min wal ba wani da zai iya tsaya maka a gaban Allah kai zaka je ka ji da kayanka wannan ya nuna maka mala'iku suna da yawa inda bautar da muke yi Allah yana so ne za ta masa amfani da sai ce mala'iku ku ci gaba da mun duk mutane su mutu abinda muke zai cika kara zai- zai zai cika cokali ne mala'ikun nan fa suna bauta wa Allah yusabbihuna laila wan nahara la yafturun da dare da rana 24 hours nan da kake gani round the clock su ba sa hutawa ko daya daga masu aike sai masu aiki ba wanda yake zaune a wuri guda baya komi kowa yana da aikinsa wannan suna ta kai kawo ja'ilil mala'ikati rusulan ku je ku kai kaza ku je ku yi wa wani kaza ku je ku yi wa ku kawo na arziki ku kawo na abinci ku kawo ne kaza iskar wane ta aja ta kara masa iska komi kullum suna ta maka hidima wannan su kuma suna zaune suna ta wa Allah bauta kai kuma kana nan kana tashar holiya ka ɗauka wannan bautar da kake din za ta yi wa Allah amfani ne har kana gani cewa kai ba ma kai yaushe za- wata wahala a ciki wahalar me in kai ma me kai za ka iya yin sujada wa Allah ka wuni baka tashi ba to akwai mala'ikun da tun da Allah ya halicce su suka yi sujada har yau ba su ɗaga ba kuma ba za su taɓa ɗagawa ba illa an ya sha Allah innahu ya alamul jahar wa ma yasma saboda haka mu kiyayi Allah akan waɗannan mala'iku abinda muke yi Allah maɗaukakin sarki ce in takfuru fa inna Allah ganiyun ankum inda za ku kafirce Allah baya bukatan ku damu ba wai kuna bautar don ya masa amfani bane wala yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yarda lakum in kuka yi godiya Allah yana so zai yarda zai yarda da ku da shi ya yarda da wannan aikin naku amma ba wai don idan ba ku yi ba zai sa yayi asara Allah baya asara kawai mun fahimci wannan lahu mu'aqibat wannan kuma yana nuna mana cewa mala'iku aikin su duty duty ne amma ba sa gajiya mala'iku ba irin mutane bane in kana duty wata ran kana bukatan hutu akwai annual leave akwai weekend akwai working hours akwai sauran lokacin da zaka ji cewa ka gaji wa exhausted ka huta mala'iku halittarsu ba irin halittar mu bane mai jini da tsoka da zuciya da kwakwalwa su ba su da wannan duka in ba ku misali injin babur ɗinka yana gajiya ne inda za ka kunna inji ko janareto ka ɗura masa mai yayi ta aiki inda ba ka sa masa overload ko wani abu ba akwai lokacin da zai ce ya gaji ne shi inji ba ruwansa ai kawai yayi ta yi ne ai ta gasi to kamar irin haka ne mala'iku Allah ya setin ɗinsu a haka kawai sai ya sake su su yi ta aiki don haka ba lokacin da za su ce sun gaji ko sun kawai haka Allah ya ajiye su in dai tsananin kwaɗayin a yi ibada ne ya sa Allah ya halicci mala'iku to da bayi bukatan kuma sai ya halicci ɗan adam ai amma ya halicce mu kawai don wata hikima ce ta isarsa amma ba wai don Allah yana bukatar mu ta masa ba ga waɗanda in suna yi ba za su gaji ba ba za su daina ba lahu mu'aqibat Allah ce min bayni yadayhi wa min khalfihi ta gabansa da ta bayansa ya nuna ba za ka iya kuya ba kenan tunda akwai ɗaya a gaba in za ka je ka shiga wani wuri shi zai riga ka shiga akwai wani a baya in ka shiga zai biyo ka akwai da za ka kuya musu min bayni yadayhi wa min khalfihi sannan akwai kuma na gefe da gefe anil yamini wa anil shimali qa'id mana qa'idun 'anil yamin wa qa'idun 'anil shimal akwai mai tsaye a dama akwai mai tsaye a hagu don haka kaga round ɗinka ta ko ta ina dama da hauni gaba da baya duka mala'iku ne suke kewaye da kai yanzu idan kowane mutum ɗaya yana da mala'ika guda hudu kai kiyasi aka ce yanzu population ɗin mala'iku su nawa ne kenan kuma su ba sa mutuwa mu kuma muna mutuwa kana tsammani su nawa ne shi yasa wa ma ya alama junu da rabbika illa huwa ba wanda ya san yawan rundunar ubangijinka sai Allah yahfazunahu min amrillah suna kiwon mutum suna kuma kiyaye shi yahfazunahu ma'anarsa kiwonka da Allah ce wa inna alaikum lahafizin suna sa maka ido shine ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqib rakib bi ma'ana hafiz atid bi ma'ana hadir yana nan a wurin ya sa ido baya taba daga kai ya kasa ya tsare har duk abin da zaka yi akan idonsa zaka yi sannan kuma yana kiyayewa sannan kuma yahfazunahu da kuma kiwo da kuma aiki ta hanyar yi maka hidima daukar ka a maka saicin zuciyarka ta yadda za ta yi bitin sau kaza lokacin da Allah ya ga dama ya ce a rage ko a ƙara sai su ƙara idan blood pressure ka zai karu shi tune Allah zai sa su su seta sai ya kara ya samu blood pressure a ce ya rage sai ya kasa duk abin da yake jikinka su suke setin wannan abin ba wani abu a system din jikin mutum da yake aiki shi kaɗansa ya hafazu na min amrillah su suke aiki a jikinka sannan yana daga cikin fa'idojin wannan aya shi ne abin da jiya muka yi ta magana a kai inna Allah la yughayyiru ma bi qawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza abin da ke ga mutane har sai mutane sun canja abin da ke gare su jiya mun mai da hankali akan canji guda biyu canji na aƙida da addini idan kuka yi wa Allah butulci kuka ce za ku yi rayuwanku ba ruwanku da Allah to sai Allah ma ya ce ba ruwansa da ku to sai kaga Allah ya muku irin abin da yayi wa daraballahu masalan qaryatan kanat amina da kuma laqad kana li sab'in fi maskanihim aya idan kuma bangare na biyu shine canjin yanayin mutane dangane da adalci ko rashinsa daga bangaren shugabanni da masu rike da madafun iko da 'yan siyasa wato Allah ya ba wa ɗan adam wani muhimmanci ne a cikin wannan rayuwar ɗaya daga cikin muhimmancin rayuwar ɗan adam shine tsarin shugabanci shi yasa tun kafin ɗan adam ya zo Allah ya kira shi da suna shugaba inni ja'ilun fil ardi khalifa almamin kurtubi ya ce wannan ayar ita take nuna cewa tsarin shugabanci da tsarin siyasa a rayuwar ɗan adam dole ne sunnar Allah ce kauniya kuma sunnarsa ce shari'iyya tsari ne na rayuwar ɗan adam dole ya zama akwai shugabanci na mulki na siyasa da jagoranci sannan kuma matsalab ne shari'i bukata ne na shari'a cewa dole ku naɗa shugaba to sai muka yi tadiri akan shugabanni don da su ake farawa to inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza yanayin ku sai kun canza yanayin kanku kuma fa hadda ku a ciki kuma talakawa Allah ba zai canza muku yanayi ba sai ku kun so ku yi canji a yanayin ku cikin abun da suka gurbace a cikin yanayin ƙasa a yanzu akwai laifin shugabanni eh akwai kowa ya ittifaki akwai laifin talaka wannan shine ba kwa so a faɗa kuma akwai laifin ta yi laifin kuma ya fi yawa so da tsarin shugabanci irin na da galibi shugabanci ne na kawai wanda za ka ji an ce ga shugaba amma babu hannunka a ciki amma yanzu tsarin shugabanninku da suke zuwa akwai hannunku a ciki ko babu wa suka kawo su ku haka idan su barayi ne wa ya kawo barayi ku wanda ya kawo barawo shi kuma me barawo ne kai ma kamar yadda je muka faɗa ne idan muna so Allah ya canza yanayin ƙasashenmu ina magana akan ƙasashen musulmi ƙasashen afirka su ne abin tausayi idan muna so Allah ya canza mana ba kawai daga baki da yawan wa'azi da sauransu ba wannan dukansu ana yin su a farko ne saboda a samu wayar da kan mutane yanzu don Allah har yanzu kanmu bai waye ba yanzu duk wa'azin da ake har yanzu mutane kansu bai waye ba a kansu sa hannunsu wajen canja yanayinsu sai Allah ya canza musu Allah ba zai taba canza yanayin siyasar ku ba sai ku kun canja irin tsarin siyasar Allah ba zai canza muku shugabanni ba sai kun canza yanayin yadda kuke kawo shugabannin su shugabanni da gaske ne cewa manufarsu akan shugabanci ya ɓaci kwata-kwata kowa idan ya zo kansa ya sani kuma galibin mutane masu aspiration akan a zaɓe su babban abin da suke tuna kuɗi kafin su tuna wani abu shi ya sa su ma da kuɗi suke nema kamar yadda ɗan kasuwa in yana neman kuɗi sai ya kashe kuɗi to haka ɗan siyasa shi ma sai ya kashe kuɗi don yana neman mai kuɗi in ba mutum ya san zai samu kuɗi ba ba zai taɓa kashe kuɗi ba kuɗi ba a kashe su a banza kuma siyasa irin siyasa na afirka musamman nan najeriya da take da kuɗi take da kuɗi ɗazu nake karanta wani editorial na na jaridar this day a bara 2023 kafin a yi zaɓe ta ce ana projectin cewa duk wanda zai yi takara ya zama shugaba a najeriya sai ya kashe kudi akalla 6 trillion kafin ya iya zama shugaba a najeriya yanzu duk wanda zai kashe 6 trillion kawai don ya zama shugaban ƙasa me yake nema har bayan da za ka kashe wannan kuɗi a banza in kana so zai saboda kana da kishin najeriya ne a raba kuɗi mana ma 'yan najeriya amma galibin mutane manufarsu ita ce su kashe kuɗi don su nemo kuɗi shi yasa kuma duk wanda bai tara kuɗi ba ba ma zai fara magana cewa zai takarar siyasa ba saboda ba ma zai iya sayan fom ba in kuma ya sayi fom kuma ba za ku zaɓe shi ba in bai ba ku kuɗi ba to ina za mu je da irin wannan shugabannin da da su ne suka wahala suka gina najeriya wanda suka gina najeriya da jininsu da zuciyarsu da intelligence ɗinsu duk abin da suke da shi suka sadaukar sun sha wahalar da an kakkashe wasu daga cikinsu kafin 1960 amma da aka zo aka bada mulkin kai suka samu mulki a madadin su ce mun wahala bari mu fanshe wahalar mu sai suka ci gaba da wahala fiye da wahalar da suka sha kafin a bada yancin kai mutanen da na bada misali a kansu jiya haka suka yi mulkin najeriya da amana ba wai sawa aka yi ranar da za su sauka a mulki maballantana ka ce suna jin tsoron ranar sun shirya kashe su aka yi suna tsakiyar mulki amma sun mutu ba su bar komi ba sa abubakar ta fawa balewa ɗan nan bauchi allah ya ji kansa da gafara har yanzu ba a samu rekod ɗin nawa ne kuɗin da ya bayar ba ya bari ba na gado wanda aka gada iya abin da ya bari ya bar gona ya bar gida a nan bauchi shi kenan abin da ake kirgawa a cikin gidan in ka je nan gidan tarihinsa za ga ɗan rediyonsa za ga 'yar kujera za ga ɗan wane ne sai wata 'yar hular tsaki shi kenan iya abin da ya bari gadon kenan wanda yake matsayin prime minister fa wanda yake sama da shugaban ƙasa ceremonial president a lokacin yana ƙarƙashin sa ne yana riƙe da najeriya a lokacin da ba a waye ba in yana so ya sata ta fi komi sauki amma ya mutu bai bar kawai ba ma iyalansa sa'amadu bello sardanar saukoto allah ya ji kansa haka yi mulkin nan arewacin najeriya yana da karfi a cikin mulki kusan kace daidai da kwatankwacin karfin da shi prime minister yake da shi amma mulkinsa ya ɗora shi ne akan adalci bawan allah da ya gama rayuwarsa akan maganar hidima ma al'ummarsa bawan Allah da har ya mutu ba abin da yake cike a zuciyarsa kamar kishin arewa da kishin addinin musulunci lokacin ina madina alamina na alkur'ani sheikh muhammadu ibn abdulhamid abu rawash hafizahullah yana da wani abokinsa wani dattijo yanzu ya rasu Allah ya masa rahama muna karatun alkur'ani a kusa da rauda raudatu sharifa kullum sai muna ɗan hira da shi sai yake ce mun ka san ahmadu bello na ce bishi ai ya rasu tuma ba a haife ni ba sai ce ya ahmadu bello da abokina ne ya ce lokacin muna matasa mahaifina babban mai kuɗi ne a nan madina shi yake da babban hotel ɗin da idan su ahmadu bello da tawagarsa sun zo suke sauka ya ce muna hira da shi yana gaya mun cewa babbar manufarsa akan najeriya shine in Allah ya yarda saboda lokacin sun haɗu sun kafa International World League na musulunci Rabitatul Alamin Islami lokacin Najeriya ce take ɗiban kayan arziki ta kai Saudi Arabia idan aka zo aikin hajji sa Ahmadu Bello shi kaɗansa yake yin lodin kayan abincin da ake rabawa duk waɗanda suka zo tsayuwan arfa Najeriya ce take ciyar da su duk duniya aka zo in ana jiran 'yan Najeriya zo za a ce kuɗi ya zo kenan su suke zuwa jirgin ƙarshe lokacin fan ɗaya na najeriya yana daidai da dala uku na amerika ballantana riyalka ya ce a lokacin yake ce mun in allah ya yarda ina da vision ina da mission a kan mulkin nan da nake yi ya ce ina projecting ya ce idan na koma ina aikin ofis daga monday zuwa juma'a ya ce sai in fita kuma daga juma'a zuwa weekend sai mu tafi da awa a cikin ƙauyuka ya ce ina da fatan in Allah da daga nan zuwa 1970 duk arewacin Najeriya sai sun zama musulmi ga mulki ga da'awar addini ga rawani ga la ilaha illallah ga turanci kamar mangofa mala a yi addini kuma a bika turanci kuma a ga turanci kamar magwaba mala a yi addini kuma a bika turanci kuma a bika wayewar kuma an je cikin turawa a bika su bika girmama shi kuma ya dawo ya ce shi musulmi ne kuma dan arewa ko rigar su baya sha'awar ya sa wannan su ne waɗanda suka san menene ma'anar haƙƙi na talakawa kuma menene ma'anar haƙƙi na siyasa yanzu sunansa an rubuta da dinariya har najeriya ta kare ba za a manta ba ana faɗin sunansa amma ya mutu ya bar fam bakwai kaɗai aka samu a akaunt ɗinsa 7 pounds aka samu a akaunt ɗinsa no 10 pounds 10 pounds aka samu a account ɗinsu a bayan su kuma mulkin soja ne aka samu murtala muhammad allah ji ɗansa da gafara shekara goma bayan su ya zo 1976 aka kashe shi a february amma murtala muhammad ya yi kwana 200 ba biyu ne amma ya yi mulkin da in ka kwatanta albarkarta kai ka ce tun da aka fara demokuraɗiyya a najeriya 1999 har zuwa yau ba a tara albarkar da ta kai abin da ya a ƙasa da kwana 200 ba yana tsakiyar mulki yana tafiya a mota ma aka bindige shi balantana ka ce ya shirya zai yi ritaya ko ya shirya zai sauka akan mulki bai sani ba amma ya mutu an samu ba abin da ya bari sai naira bakwai a cikin akawuninsa naira bakwai ba komi a ciki irin waɗannan su ne shugabannin da su ne suka gina ƙasar nan yanzu sai dai a yi ta ambaton sunansu duk wani dan siyasa da zai zo a bayan su wallahi idan bai yi irin nasu ba haka za a zo a manta da su ya zama ya zama nafiyan mansiya an manta da shi ya tafi a banza kuma ya je mala'iku su casa shi kuma Allah ya ce masa ka dawo da kuɗi to ku kuma idan kuna so Allah ya canza dole ne sai kun waye akan tsarin yadda za ku yi zaɓe tsakani da Allah idan kana da hankali ta yaya za ka yi mutum ya baka kuɗi naira dubu ɗari ɗaya a ce dubu ɗari ma ake raba mu a ce kowa ba shi dubu ɗari a raba muku naira dubu ɗari ɗari amma ku zaɓi mutumin da shi kuma zai yi shekara hudu yana kwashe kuɗinku wannan shi ne tijaratun tabur kasuwanci da yake rushewa ke wani wani irin kasuwanci ne ka karbi dubu ɗari a madadin yancinka yanzu yancinku don Allah bai fi dubu ɗari ba ta cikin wanda suka karbi nara dubu ɗari ɗari su ɗaga mu babu dubu hamsin babu dubu goma taliya haka babu da wallahi kun ji kunya wallahi kun ji kunya ai inda mun waye mutum yana zuwa zai bada kuɗi za a ce dama ba gaskiya kake so kai ba ya kamata tsakani da Allah ku talakawa ku gane lokaci yayi da za ku fara tun daga kafin siyasa ta zo ku shirya daga kungiyoyi na talakawa ƙungiyoyi na 'yan kasuwa ƙungiyoyi na masu sana'a ƙungiyoyi na 'yan sa-kai ƙungiyoyi na irin kwamiti-kwamiti na unguwa ɗinnan ƙungiyoyi na addini na 'yan agaji ƙungiyoyi na masallatai ƙungiyoyi na addini duka sai ku zo tun kafin a yi siyasa tun kafin a fara daka gangan siyasa kowace jam'iyya da kuke ji za ta iya cin zaɓe ku je ku mamaye cikinta ya zama daga cikin ƙungiyoyinku ne aka samu delegate delegate kuma kun san irin mutumin da kuka tura wanda ba zai je a bashi kuɗi ba ne kuma ko an bashi kuɗi ba zai yadda ba kuma irin ɗan amanan da in kuka tura shi dama shi ne shugaban ƙungiyarku ko shi ne sakataren ƙungiya ko shi ne financial secretary don haka kullum yana kawo rahoto da aka je wajen taro wani ya raba kaza in yazo zai kawo ne ku yi magana yadda za a ci gaba da kungiya amma in aka zo duk abin da aka zo zaɓe sai ya dawo ya yi mitin da sauran duka yan uwansa delegate dama yan kungiyoyi naku ne na jama'a amma galibi delegate ɗinku kuma san suwaye ne yanzu ka san delegate ɗin unguwarku amma su ne za su je su tsayar maka da ɗan takara sai dai ko kaga an sawa ne ya haka yana burbushi ba burbushi yake ba yaƙe yake yi wallahi kuɗin ka zai ci don haka tun da wuri ya kamata tun kafin waɗanda za su je su tsaye da ɗan takara ya zama ku kuka tsaye da su don kuka zo sai a mitin da delegate tun da wuri mutanen da suka fito a cikin jam'iyya kaza su waye da waye don haka waye muka san shi tun da muka ga alamar wannan da gaske in ya je don mu zai je ba don kansa ba to sai ku fara tun daga wannan kaga kun fara wayewa kenan tun daga grass grassroot na rantse muku da Allah in ba wannan kuka yi ba in dai za a je a cikin dare a nada muku delegates din jam'iyyu to tun daga nan kuka faɗi amma kowace unguwa ya kamata ta waye da wannan a arewa delegate din da ake zaba na kowace jam'iyya ya zama daga cikin ku ku ne kuka zabi delegate din kuma sai mutumin kirki da kuka sani ba 'yan shaye-shaye ne za ku bar su su za su je su muku zabe kuma su ne wai delegate ɗinku wannan ba delegate ba ne bai wakilci kansa ba ballanta na wakilce ku duk wanda kuma aka sa ba ba ba wanda kuka zaɓa ba ku yi hayaniya ku daga hankali sai an canja shi sai irin wanda kuka yarda kafin ya wakilce ku don aka zo duk wanda ya zo za a ce to shi kenan ka tsaya a zo a yi a rubuce me za ka yi mana me za ka yi mana me za ka yi mana duk mutumin da ya je bayan kuma daga bayan ku je ku ne dama kuka fara daga grassroots don haka duk wanda ya je aka zaɓe shi dama da sunan ku za ku ɗaga hankali a majalisa sai an tsiye shi ko shi waye in ba irin wannan siyasar ce kuka ɗauka ba wallahi ba za a taɓa wayewa ba kuma ya zama ku za ku rinka hisabi wa mutane ba sai an jira an kai shi wani EFCC ba a rufe EFCC ku da kanku za ku binciki mutum in ya ci kuɗi ku kwaci kuɗin duk abin da ya sata za ku iya sani a ina suke amma wallahi idan mutane ba su ɗauki siyasa a hannunsu ba suka bari a hannun waɗannan mugayen to inna ma la yughayyiru ma bi qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ya sa sako ya isa wa idza arada Allahu bi qaumin su'an fala marada la wa ma lahum min dunihi min wa jamuje
هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال na'am
ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته na'am ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله na'am وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال
Allah ya maka albarka huwa alladhi yuriikum albarqa khawfan wa tam'an wa yunshi'u as-sahaba thiqal wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaa'ikatu min khifati wa yursilu as-sawaa'iqa fayusiibu biha man yashaa' wa hum yujadiluna fillah wa huwa shadidul mihal Allah madaukakin sarki yace huwa alladhi yuriikum albarqa khawfan wa tam'an shine wanda yake nuna muku yake sakan walƙiya ya nuna muku ita ya ƙyallara muku ita haufan don ta zama mai sanya tsoro wa tsama'an kuma ta zama mai sanya kwaɗayi da sa tsammani a gare ku yurikum albarka haufan wa tsama'an wa yun shi sahaba fiqal kuma shi ne wanda yake samar da manya-manyan wato giragizai na hadari masu nauyi wa yusabbihu ar-ra'du bihamdi shine wanda tsawa take yin tasbihi game da gode masa wal mala'ikatu min khifati mala'iku ma suke masa tasbihi saboda tsoron sa wa yusiru sawa'i kuma shine wanda yake aiko da tsawon wakina araduwa wa yusibu biha man yasha' sai ya sa wannan tsawar ta faɗi a kan wanda yake so ohun yi jadiru na filla duk da waɗannan ayoyi da kake ji na ban mamaki a kan ubangiji sai gashi su kuma kafirai suna musu a kan allah suna jayayya a kan allah da ƙudurarsa da isarsa da wahadaniyarsa wa huwa shadidul mihal duk da cewa allah kuwa shine mai tsananin kamu mai tsananin ƙarfi Allah maɗaukakin sarki ya yi wa kansa kirari da cewa shi ne wanda yake nuna muku walƙiya yake ƙyallara muku ita wallazi yurikum albark albark shine walƙiya wannan abin da muke gani idan an yi hadari aka zo yin tsawa idan za mu ji rukukin raduwa na bubu-bubu nan to kana ganin haske kyal ya kyallara to wannan lightning din da kake gani shine albark shine annur allami as-sati'u min as-sahab min khilal as-sahab wannan hasken da yake fitowa yayin kyalli daga cikin giragizai daga cikin wato hadari shine abin da ake ce albark khawfan wa tama'an Allah yana nuna muku shi don ya zama yana rike da kishiyoyi guda biyu da tsoro da kuma sa tsammani ai abubuwa guda biyu ne mabambanta kamar yadda a farkon surar muka ce tana karantar da abubuwa mabambanta guda biyu a lokaci guda sai ya zama ta sanya tsoro wannan walƙiyar kuma ta sanya kwaɗayi mutumin da yake jin tsoro ai ba zai kwaɗayi a lokaci guda ba sannan mutumin da yake da kwaɗayi ai daɗi ne yake za a ji kwaɗayi aida kuma ba jin tsoro ne amma Allah ya ce yana haɗuwa guda biyu kuma ka tabbatar biyun ne duk wanda ya ga walƙiya akwai alaman ruwa ana kwaɗayin ruwan don in babu ruwa za a mutu in ya ga walƙiya akwai alaman tsawa in an yi tsawa kuma za a mutu to don adam duka biyun suna tare da shi yana jin tsoro idan matafiyi ne yana jin tsoro idan yana waje yana jin tsoro idan ya ga idan ya ga walƙiyar ta yi ƙara ta fita a fili an ganta sai ga mutum ya razana kan tsawa ta kama shi amma a lokaci ɗaya kuma yana jin marmari saboda in gari ya yi zafi yana so a yi ruwa in shi manomi ne yana so ruwa da ke gonarsa idan yana gida ya zauna komi da komi nasa gida yana so ya ji ana ruwa don haka akwai kwaɗayin ruwa don ya shayar da ku ya shayar da gonakinku da dabbobinku akwai kuma tsoron tsawa kata zo ta sauka a kanku ko akan dabbobinku ko akan gidajenku ko akan wani abu cikin abin da kuka mallaka to sai zamana tsoro da kwaɗayi duk sun haɗu shi ne manin haufan wa tsama'an wannan haufan wa tsama'an ɗin a larabci ko ne ya zama hal ne ko kuma ya zama maf'ulun lahu ko kuma ya zama masdar ne yurikumul barka haufan bi mana takhafunahu haufan wa tatma'una minhu tsama'an shine haufan wa tsama'an wa yunshiqu as-sahaba thiqal sannan kuma ويوجد ويخلق ويهيئ السحاب السحاب جمع نينا السحابة السحابة إتاتي شيني جرجيجي شيني الغيم المنسحب في السماء وانا abinda kike gani a sama yana yawo din nan shine as-sahab ko ya zama fari wani lokaci kamar hayaki ko kuma ya zama baki kirin shine hadari duk sunansa as-sahab to Allah shine wanda yake tara shi da wani lokaci za ka ɗaga kanka ka dubi sama ka gaba komi amma wani lokaci kaɗan kaɗan sai gaina tare daga ina ya zo Allah ne ya turo shi wa yun shi sahaban siƙan sana Allah ce asiƙal masu nauyi in ka ja zama asiƙal waɗanda suke ɗauke da ruwa ke saboda ruwan da muke gani yake sauka ɗin ba daga can sama yake ake hudo sama ana kwararo ruwa ba daga cikin wannan girgijen ne ake yin ruwan shi yasa idan kana jirgin sama ka wuce inda girgije yake kai ba za ga ana ruwa ba sai dai ka ga ana yi wa 'yan ƙasa na fata ana fahimta wa an zalna minal mu'sirati ma an sajjada daga cikin waɗannan mu'sira wannan giragizan daga ciki ne ake saukar da ruwa Allah madaukakin sarki yace alam tara anna Allah yusji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukanan فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا بركه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لا لا لآيات لأولي الأبصار Allah madaukakin sarki ce baka gaba yadda Allah yake kafin ayi ruwa yusji sahaban shine Allah da yake koro da yake tattara girgije shine ma'anan yunshiqus sahab kenan sun mai yu'allifu bainahu sai Allah ya tatta daga can daga can sai har hado su bi ma'ana ya dummu ba'dahu ila ba'd sai hada sai ga ya taru a wuri guda sun mai ja'alhu rukaman ai fa yaj'alhu mutarakiman ba'dahu fawqa ba'd sannan sai Allah ya tara sai ga ya tsiri sai ga wani yana can wannan kaga ya tudu fatara alwadiqa yakhruju min khilali sai kaga ruwa dugo dugo dugo yana fitowa daga ciki daga kankara kankara yake fara fitowa kafin ya zo inda atmosphere mu yake ya riga ya zama ruwa sai ga ya zo ya diga a matsayin ruwa da kuma yana cikin zai fito kaman kaman dunkulen kankara zai fito saboda can sama yana da tsananin sanyi amma kafin ya zo nan yayi daidai da wayar mu sai ya zama ruwa sai ga ya sauka a matsayin ruwa ya khruju min khilali wa yunzilu minas sama'i min jibal daga sama daga wani abuwa kaman duwatsun da kake gani fa yusibu bihi man yasha sai ga Allah ya sa an yi ruwa a inda ya so wa ya sirifu a man ya sha inda Allah bai so ba kuma kana gani ana ruwa a can kai kuma nan ba a ruwa ya kadu sana barkihi ya zahabu bil abasar idan Allah ya ce ayi walkiya sai ka ga wannan hasken walkiyan kamar zai tafi da idonka sai mutum ya kau da ido ba za ka ki tsaya ka ga walkiya gaba ɗaya ba Allah madaukakin sarki ya ce shine wanda yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunshiqu sahaba thiqal هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل ثمرة الله يجي ونن سحابا ثقالا شيني معنى دنن يجي خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده الله يجي قارن أرادوا wannan arra'ad shi ne wannan karan da kake ji na tsawa yana tasbihi ne da godiyar Allah in ka jona rubugun tasbihi ake yi wa Allah wa yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal mala'ikatu min khifati mala'iku ma suna ta tasbihi wa Allah bihamdihi wannan ba'ul din ba'ul wato ba'ul mulabasa ce bi ma'ana yusabbihu ar-ra'du mulabisan bihamdihi ko maqrunan bihamdihi suna yin tasbihi irin tasbihin da yake haɗe da godiya tasbihin na tsananin tsoro godiya kuma na nuna ƙauna ga tsoro ga ƙauna a wuri guda mala'iku duk haka suke wa ubangiji suna tsoronsa amma suna ƙaunarsa min kifati tsananin tsoron ubangiji zai sa za su yi ta tasbihi ba za su daina ba wa yusabbihu ra'd bihamdi wal mala'ikatu min khifati wa yursilu sawa'iq kuma Allah shine wanda yake aiko da tsawon tsawa nan da ake nufi ba na ƙara ɗin ba a'a wannan kun san ai tsawa a ce tsawa ta faɗi a kan kaza wannan walƙiyar da take fitar da wuta shine annaru lati takhruju min khilali sahab shi kuma ar-ra'd shi wannan ƙaran shine as-sautul muz'ij alladhi yusma'u min as-sahab irin wannan ƙaran da ake ji babba a cikin hadari to wannan abubuwan guda hudu duka Allah ya jera su a nan dama kuma su ne asalin jigajigan abin da ɗan adam ke bukata na ruwa kuma su ne jigajigan abin da ke sa mutum ya ga azaba shi yasa suka zama haufar wa kama Allah ya ce Allah nan ya faɗi ar-ra'd wa huwa alladhi yukumul barq wal qiyam wannan wal qiyam kuma shine a can yake zama al-barq a shine yake zama as-sawa'iq sannan sai kuma girgijen sai kuma ar-ra'ad wannan wannan hadarin da kake jin karan sai kuma as-sahab shi girgijan wato da hadarin da walqiyar da kuma karan da kake jin sai kuma ruwan wannan abubuwan guda hudu sune suke hade akan dan adam ya ji kwadayin zai samu kuma ya ji tsoron karfa ta zama azaba don an shayi wa waɗansu a baya sun ga hadari ya taso suka yi tsammani suka ce hada aridun mumtiruna yau za a yi ruwa Allah ya ce bal ba ruwa bane rihun fiha azabun alim iska ce mai tsananin azaba yau ita za a muku ruwan wuta za a yi kuma haka aka yi suna tsammani ruwa zai sauko sai Allah ya zo musu da wani abu daban tudabbiru kullu shay'in bi amri rabbiha to akan wannan ne mu ma idan muka ga hadari ko muka ga walqiya ko muka ji karan araduwa to abin da ya kamata mu yi shine mu yi addu'a akan Allah ya sa ya zama rahama ne ba azaba ba annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ga za'i ruwa sai ce Allahumma ja'alha rahmatan wala taj'alha azaban Allah ka sa ta zama ruwan rahama ne ba ruwan azaba ba don akwai ruwan azaba ce ta Allah ce khawfan wa tama'an duk biyun yana iya zuwa a koyaushe wal mala'ikatu min khifati wa yursilu sawa'iq sannan Allah shi yake saukar da tsawa irin wanda take yin kisa din take kona bishiya ta fasa gida ta kona abun hawa ta ragargaza mutum shine as-sawa'iq fa yusibu biha man yasha Allah ya ce wannan as-sawa'iq din in suka zo sai su sauka akan wanda Allah ya ga dama duk wanda Allah ya ga dama ta kona shi ta kona shi wa hum yujadiluna fillah duk wannan abin da ka ji na ayoyin Allah amma kafirai suna musu yukhasimuna fi sha'nillah wa yajhaduna fillah ولا يقرون بقدرة الله ولا وحدانيته بل يكذبون بالساعة بل يكذبون بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سيئة shine ma'anan wahum yujadiluna fillah wa huwa shadidul mihal alhali Allah shine mai tsananin kamu almihal shine alhawl bi ma'ana shadidul quwwati wal hawl Allah shine mai tsananin karfi ko mai tsananin iyawa mai tsananin isa kuma wanda yafi kowa iya ramawa ramukon gayya yafi na gayya zafi idan Allah ya tashi ramawa inna baqasha rabbika la shadid wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إذا الله يتاشي كامو كامو الله ينادى فلني شيني ما نوه هو شديد المحال ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر Allah ya ce da na tashi kama fir'auna sai na masa kamu na mai iko kuma wanda ya isa na nuna masa isa wannan ruwan da yake nunawa yana cewa a hadhihi al-anhar yana cewa wa hadhihi al-anharu tajri min tahti alaysa li mulku misr a cikin masra aka kashe shi a gaban mutanansa kuma wannan ruwan da yake cewa wa hadhihi al-anhar sai aka dulmo da shi a ciki yana cin laka da yashi yana tazo yana ha yana sake shiga akhza azizin muqtadir a gaban mutanansa aka gama da shi sai da ya gama kafin aka gama da sauran mutanen su ma dukkan su ba wanda Allah ya bari wa makaru makara wa makarna makara wahum la yashkurun suna ta shirya makircin su Allah ya ce ina shirya nawa su ba san lokacin da nake shirya nawa ba fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qawmahum ajma'in Allah ya ce ka dubi yanda karshe ta kare daga baya mun gama da su gaba daya to wannan shine ma'anar wa huwa shadidul mihal Allah shine mai tsananin kamu kuma mai tsananin ukuba akwai fa'idoji da yawa a cikin waɗannan amma za mu takaita akan ya tabbata a cikin hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu idan ka ji ana tsawa ko ana walƙiya ko ana ko hadari ya zo me ya kamata ka ce saboda jin tsoron kar abin da ya faru da mutanen baya kai ma ya faru da kai ya tabbata a cikin hadisi cewa hadisin da imamu ahmad da tirmidhi suka ruwaito daga abdullahi bin umar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan lokacin da yakan ce idan ya ga tsawa ko ya ji ana tsawa ko ya ga walƙiya ko ya ji wani rukukin sai rinka cewa Allahumma la taqtulna bi ghadabik wa la tuhlikna bi azabik wa afina qabla dhalik Allahumma la taqtulna bi ghadabik wa la tuhlikna bi azabik wa afina qabla dhalik ya Allah ya Allah karka kashe mu da fushinka ya Allah karka halakar da mu da azabarka ya Allah ka yafe mana kafin kai fushi da mu kamar yadda kuma ya tabbata a cikin hadisi ya tabbata kamar yadda Imam Malik ya rawaito a cikin Muwatta daga Abdullah ibn Zubair cewa idan ya ga tsawa ko ya ga walqiya yakan karanta wannan ayar yana ce subhana man yusabbihu ar-ra'd bihamdi wal mala'ikatu min khifati subhana man yusabbihu ar-ra'd bihamdi wal mala'ikatu min khifati kamar yadda ayar ta zo sannan kuma tsawa gaskiya ce akwai waɗansu mutanen da idan Allah ya tashi nuna musu wato gazawarsu in mutum ya wata tsiyar in Allah ya ga dama sai aiko da tsawa a lokaci ɗaya Allah bai cika yin haka ba saboda Allah yakan bar mutum ne sai ya ci sai kaje ka same shi amma wani idan bai yi idan bai yi sa'ar rahamar Allah da tausayinsa ta zo ba to sai Allah ya ce a yanzu zai kama shi irin wannan ku akwai muni kaga ba lokacin tuba ke an kama ka kana ciki red handed kuma ka tafi a haka al-imamu tabari ibn jarir ya rawaito kamar yadda kuma imamu ahmad da tirmizi suka rawaito imamu sheikh muhammad nasir jina albani allah ya masa rahama ya inganta hadisin daga abdullahi ibn abbas cewa yahudawa suka zo suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya abul qasim ba mu labari mana akan wannan ƙaran rukukin da muke ji na arabuwa me shi ne shi ne annabi sallallahu alaihi sallama sai yake cewa a wannan walƙiyar na me me yake kawo wannan walƙiyar sai ce ai wani mala'ika ne daga cikin mala'ikun Allah shi ne wanda Allah ya ɗora shi akan ya rika kula da hadari idan hadari ya zo yana ɗauke da ruwa to sai Allah ce sai Allah ce ka sa shi yayi ruwa a wuri kaza to idan hadarin ya zo zai kauce zai yi ta nan shi kuma lahu matariq suna rike da ai, wa- wato ma'ahu makhariq yana rike da waɗansu guduma wanda yake dukan hadarin da shi baka in yazo zai zubar da ruwa a ta nan ka san iska ce ai sai ta nan zai ta nan shi kuma sai ya dake shi sai ya koma ta can sai ce karka yadda ka zubar da ruwa a nan don Allah bai ce ayi ruwa a nan ba sai ya tura shi ta can in ya dake shi can ya zubar da yawa can kuma ya fafe ya ce ya zuba ɗan kaɗan can kuma ya tare ya rika zuba ɗan kaɗan kaɗan yayyafi Allah ya ce a baku to wannan mala'ikan aikinsa kenan sai wannan yahudawa suka ce to mun ji wannan tsawon da muke ji ƙaran fa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shi kuma tsawar mala'ika ne yake yi wa hadarin idan ya zo zai zubar da ruwa sai ya tsawa ya ce ban da nan yana masa tsawa wannan gagagagar da kake ji Allah wannan mala'ika da yake tsawa wa hadarin cewa ya juya ya tafiye da ruwan nan kar ya biya sa a can to shine kai kuma sai ka rinka jin wannan karar sai zama kara ce yana yin tasbihi wa Allah shine yusabbihu ra'du bihamdihi amma sai yin shi da karfi ta yadda wannan kuma sai zama tsawa ne a gare shi saboda su ba sa yin magana haka kawai a banza na fata ana fahimta yana yin tasbihi kuma yana yin tsawa wa wannan ruwan sai ga ruwan ya sai kaga ruwan ya juya duk inda ba a ce ya je ba shi yasa galibi ka rika lura in kana ji wannan gagagaga inda ka ga ruwan da ake a wani wuri sai ya ragu sai ka ji na wuri kuma ya karu to wannan mala'ika ne yake wannan aikin saboda ya rinka sa girgijen yayi iya inda Allah ya ce yayi ba abu digo ɗaya da Allah ya ce a ba waɗansu da Allah da ya da ya isa ya hana su ba kuma wanda Allah bai ce a ba su ba za su samu ko da digon ruwan Allah guda ɗaya kamar yadda kuma ya tabbata cewa idan al'imamu tabari ya ruwaito cewa akwai wani mutum mai taurin kai annabi ya tura a masa wa'azi ana ce masa arbat ibn rabi'a ya tura a ja masa wa'azi da aka je aka masa wa'azi ka yi imani da Allah sai ce Allah nan kan na gol ne ko na zinariya ko na lu'ulu'u kuke ta cewa wani abin shi waye Allah wannan magana ta yi nauyi wa sahabbai sai suka dawo suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam mun je mun masa wa'azi amma ka ji abin da ya ce annabi ya ce ku koma suka koma suka sake masa ya ce ai ba ku ban amsa ba na ce allan gol ne ko lu'ulu'u shi ubangiji muhammadu ya yake suka dawo suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ku koma da suka koma na uku yana faɗan wannan abun sai fushin allah ya zo suka ce a gabansu sai ga hadari ya zo ya zo daidai kan wannan mutum sai aka yi tsawa sai walƙiya ta araduwa tsawa sai ta zo ta faɗi a kansa suka ce suna ganin lokacin da take rugurugu da shi sai da ta tsinka kansa kafin ta jefar da shi su duk suka watse daga wurin suka taso da gudu za su dawo su ba da labari suna isowa garin madina sai suka ga waɗansu mutane suna fitowa mutanen da suka gansu daga madina sai suka ce yawwa ya ko kare da wannan mutumin naku manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana tsawa ta faɗi a kansa kun gani suka taya a gaban mu aka yi sallallahu alaihi wasallam don haka ka ji tsoron wani lokaci musamman waɗanda suke sakan bakinsu su faɗi komi akan Allah ko akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku ba kowa bane idan Allah ya tashi kama mu musamman masu waƙe-waƙen nan na banza da zaka ji su zagi Allah su zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ɗauko wani suna jingina shi da Allah suna nuna ya mafi Allah shi yake gudanar da kauni shi yake gudanar da kaza shi ya ga daman kaza irin waɗannan mutane su ji tsoron Allah su tuba ga Allah tun lokacin tuba bai kure musu ba wa yusilu sawa'iq fa yusibu biha man yasha wa hum yujadiluna fillah wa huwa shadidul mihal abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh